السميع من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mitarin albarka na litinin daren talata 27 da watan al-muharram bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 14 da watan 8 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin Adda'u wad-Dawa wanda wasu ka bi sani da al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa'i shafi واللفر الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى أولا مسلاة متار البركنا الفرقان ديكي وانا أنقوى متار البركة أتكي وانا نقرين تاوى wanda a satin da ya gabata ba mu yi karatu ba kasancewar ana cikin yanayi na akwai hadari da kuma abin da ya shafi abin da ya shafi ɗokewar wuta, daga yau za mu tashi inda ya kamata mu tashi wancan satin insha Allah. Bayan mun gama bayanin da malam ya yi bisa abin da ya shafi dogaran wasu daga cikin ‘yan uwa waɗanda ba su fahimci wannan shari'a fahimta ta haƙiƙa ba, da kuma kasancewar suna muna nazartowa Allah subhanahu wa ta'ala. wanda bai kamata su munana zato ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda mun tuke akan bayanin Al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah da yake cewa innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal mutum mai imani ya kyautata wa ubangijinsa zato bisa wannan yake kyautata ayyukansa wa innal fajira shi kuma fajiri asa adhanna bi rabbih ya muna nazato wa Allah subhanahu wataala fa asa al'amala wannan ya sanya ya muna na aiki wa Allah subhanahu wataala sai mali yake ce muna wa kaifa yakunu wa kaifa yakunu muhsina adhanna bi rabbih man huwa sharidun anhu mali yake tambaya yace wa kaifa yakunu muhsina adhanna bi rabbih man huwa sharidun anhu taya zai kasance mai kyautata zato wa Allah subhanahu wataala wanda man huwa sharidun anhu wanda ya zamanto ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala sharidu an ai allazi farra minhu wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala ya za a ce wanda ya bar Allah subhanahu wataala a ce mutum ne mai kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala zato ai inda yana kyautata masa zato ba zai gudu ba ya bar ya bar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da malam ya ka misalin ma'abuci bawa bawan ya gudu da yana da kyakkyawan zato ga bawan nas da mai gidansa to ba zai gudu ya bar sa ba jama'a haka ne to shine malike cewa wa kaifa yakunu muhsina dhanna bi rabbih taya za a ce ya kyautata wa ubangiji sazato man huwa sharidun anhu wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala sannan kuma halun murtahilun fi masakhitihi kuma yana yana kai kawo shine halun murtahilun yana mai kai kawo fi musakhatihi a cikin abin da yake bata wa Allah subhanahu wataala halun murtahilun fi musakhatihi yana mai kai kawo a cikin abin da yake bakanta wa Allah subhanahu wataala wa ma yubghiduhu da kuma abin da yake bata wa Allah subhanahu wataala da rayuwa muta'arridun li la'natihi yana mai jefa kansa a cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala shine muta'arridun yana mai jefa yana mai afka kansa ga la'anar Allah subhanahu ta'ala domin duk wanda yake aikata abinda Allah baya so kamar yana jefa kansa cikin la'ana ne qad hana haqqahu ba shakka mala yace wannan yawo yofantar da haƙƙin Allah subhanahu ta'ala wa amruhu wa amruhu alai kuma ya wato wofantar ya wulakantar da umarnin Allah subhanahu ta'ala fa adaahu sai ya tozarta haƙƙin Allah ya tozarta ya walakantar da haƙƙin Allah da umarnin Allah wannan ya sanya ma yake tozarta su wahala nahyuhu kuma ya walakantar da hanin da Allah subhanahu wataala ya hane sa alaihi akan safartakabahu kuma sai ya aikata wannan abun wa asarra alaihi kuma ya dage ya doge yana mai aikata wannan laifi to malan tambaya yake yi wanda ke da wannan halayen wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wata'ala an san cewa ana samun Allah ne cikin biyayya wa Allah to shi kuma baya da alaka da wa Allah subhanahu wata'ala biyayya sannan kuma murtahilun eh murtahilun halu murtahilun fi masakhitihi yana mai kai kawo a cikin abin da yake bata wa ubangi subhanahu wata'ala yake bakanta wa Allah yana yin abin da ya zamanto Allah baya so domin inna li kulli malikin hima wa hima Allah maharima kowane mai mulki na da iyaka to iyakar Allah subhanahu wataala shine a to abun nan a keta alfurmarsa shi ya sanya annabi sallallahu alaihi suke cewa ubai subhanahu wataala yana kishi Allah madaukakin sarki yana kishi kishin Allah shine ka zo da abin da Allah ya haranta ka to sai Allah ya ji abin ba yana so sa masa ko kuma ba jiran can yadda ka san dan annabi Adam idan ya sanya doka aka keta wannan alfurmar abin ba zai ji ba dadi ko kai ne a gidanka kace wa iyalinka kace yi kaza sai ta aikata to zaka ji wannan abin ba dadi a rayuwa ko haka Allah subhanahu wataala walillahi almathlul a'la ubai subhanahu wataala idan ya haranta al'amurra sai ka aikata wannan abun yana bata wa Allah subhanahu wataala kuma muta'arridu lil la'natihi yana mai abka kansa cikin la'anar tsinuwar Allah subhanahu wataala ya tozatar da haƙin Allah domin haƙin Allah shine ka bauta wa Allah ka kada Allah da wani abin bauta kamar da yazo a cikin hadisi ko na Mu'azu dan Jabal Allah ya kara masa yarda annabin Allah yake tambayar sa atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala amma haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a to ya wulakantar da haƙin Allah subhanahu wataala da abinda Allah ya umarce sa akai duk abinda Allah ya ce ayi baya aikatawa sannan kuma ya tozartar da wannan haƙoƙuwar kuma ya wulakantar da alhanin da Allah ya hane sa akai wannan ma ya sanya yake aikata abinda Allah ya hane sa kansa kuma ya dage musibar shine dagewa akan sabon Allah usman ya ce wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharaba taya zai zai kasance mai kyautawa Allah zato man barazahu wanda ya fito na fito da shi bil muharaba ta hanyar gubzawa wanda yake fito na fito da Allah ta hanyar gwamza yaki ta ya za a ce wannan yana kyautatawa Allah subhanahu wataala zato ai inda ya kyautatawa Allah zato ba zai yi fito na fito da Allah subhanahu wataala ba domin idan mutun ya zamanto eh Allah yayi umarni yace ayi sai ka ce ba ka yi to kamar kana fito na fito da Allah ne ko mun fahimta bala yace wa ada awliya'a kuma yayi kiyayya da waliyan Allah subhanahu wataala masoyan Allah sai ya zamanto yana kinsu yana munana yana musguna musu wa wala a'da'a kuma ya jibinci ya soyi ya kaunaci makiya Allah subhanahu wataala wajahada sifat sifata kamalihi sannan kuma ya yayi musu siffofin kamalar Allah subhanahu wataala wa asaa adh-dhanna bima wasafa bihi nafsahu ya muna zato game da abinda Allah subhanahu wataala ya mutse sifanta kansa da shi wa wasafatuhu bihi rusuluhu wa manzanni suka sifanta shi da wannan sifofin wa dhanna bi jahlihi anna zahira zalika dalalun wa kufrun yana zato a tsammanin sa da iya kafircin sa cewa siffanta Allah da wannan sifofin kafirci ne kuma bata ne ku taya za a ce wannan mai halin ya kyautata wa Allah subhanahu wataala zato bana in har ya kyautata wa Allah ya zamanto me kyautata wa Allah subhanahu wataala to zai ba zai kasance ba yana fito na fito da Allah subhanahu wataala domin idan Allah ya shinhida doka kai mu'ararta kamar kana fito na fito da Allah ne son wanda Allah ya kin wanda Allah ya ce a sosa shi ma kuma fito na fito da Allah subhanahu wataala ne kamar mutun ya zamanto yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cin mutuncin ahlullahi mahabuta alqur'ani malamai kaga kamar yana ya fito yana na fito da da Allah subhanahu wataala shi sai Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah ba za ka taba samu ba in ji Allah mutane suka yi imani da Allah da manzansa su dinga kaunatar wani suke wato makiya Allah subhanahu wataala shi kaida ta rayuwa millatul kufri millatun wahida ƙarya ta bi ƙarya ne idan ku ta ta kuskura ta bi aku shi karewa za ta yi ku kun bace karatu ba yadda za a yi a wayi gari mutun da yake da imani ya ji a zuciyarsa yana son wanda yake ba bai imani ba in ko ha aka samu wannan to a binciki imaninsa ba mai cikakken imani gare sa ba kamar da ba za a taba samun wanda ke kafiri ba ya kaunaci mai imani har abada ba yiwa ba ka Allah ya ce manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda Allah ce lan idan ka je lan a cikin karatu inji malumai suka ce tufidun nafayil abadi har abada حرف نصب ونفي لن التي ولن ترضى عنك اليهود حر ابدا يهودا ولا استقير دادا دكيبا والنصارى دما نصارو حتى تتبع ملتهم har sai in ka bi tafarkin su in kana buƙatar ka samu kauna da soyayya ta yahudawa to dole kai ma sai ka zam ba yahude irin su shi yasa ce waddu takfuruna kama kafaru fatakunu fatakununa sawaa burin su ku zamanto ire-iren su sai ku zamanto daya ku kafirce wa Allah subhanahu wataala to a kullum kafiri yana aminta ne da wanda yake zagon kwasa da musulunci shi yasa a cikin al'amari da Allah shi kaddara maka zama da munafiki gware ka rayu da kafiri ka san kawai wani tantagare kafiri ne amma a ce wani munafiki ne shi munafiki zai ma maka cewa yana tare da kai a fili amma a zuci ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala yau manzon Allah alamar su Allah yanga manzon Allah munafikai har ma suna tsoran an tunzala alaihim sura suna tsoran asarkar da sura take bayani sifofin su har a kira sunayen su amma dai Allah ce nahnu na'lamuhum mu su Allah mun san su haka Allah nahnu na'lamuhum Allah ce mu su Allah mun san su jama'a mun fahimta Daka wannan sifa ce ta munafici. A waye gari kana kaunar wanda yake ba musulmi ba. shi yasa Allah yake cewa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci arnawa daga cikin ku yake son su ya fifita su akan musulmi to Allah yace kai ba ba wani abu fa innahu minhum shi ba sai da Allah ya kawo fa inna inna akawo inna alfa'u tufidu sababiyya ce fa'al fa'ul jaza ce sakamakon abun shi na cikin su kawai minhum Allah ce dan uwansu ne dangin su ne Allah ya kare mu yasa an haranta muna haramun ne a da musulmi yajibinci wal suke ba musulmi ba Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin nawaqidul islam daga cikin abin da ya zana da mu yake fidda mutum musulunci kwata kwata shine muwalatul kuffar muwalatul kuffar soyayya ka dinga son kafirai kuma kana kyawar masu imani to wannan mutum yana yin yana barin musulunci bai ma sani ba Allah ya kare mu shi ne malaka cewa ta ya za a ce wanda ya zamanto yana ya fito na fito da Allah subhanahu wataala yanzu wanda dan Allah Allah ya ce ayi azumi sai ya fito da rana cikin al'umma yana shan taba kai ka san ko ba a ce maka fito na fito da Allah yake yi to ba shi an faɗa maka ba wannan kawai yana fito na fito da Allah subhanahu wataala ne wanda za ta fito saman titi tana kalammai na batsa a matsayin na karuwa ai ka san tana fito na fito da da Allah subhanahu wata'ala ne wannan shine mubaraza mutun yana fito na fito da Allah da ya halice sa to kuma ai ba a taba yaki yaki Allah ka ci nasara ba ba ba wanda ya taba yi a tarihin duk duniya ba a kai labari in haka kuskure ko kullata da Allah ko to sunanka gawa kawai alan kawai sai da a samu kidin Muhammada amma tun an yi jana'izarka sai inda Allah zai fito maka shine baka sani ba inda Allah zai fito maka wallahi nan ne baka sani ba abinda baka roka wani abu sai Allah ya azabtar da kai da wannan kuma sai zamanto silar halaka ka shikina an kare da kai to kuma maliki ta wajah wajah wajahada sifata kamalihi kuma yayi musu sifofin kamalar Allah subhanahu wataala har mutun ya dinga akwai masu musun sifofin Allah irin su jahamiya jahamiya sun su suna suna suna musun sifofin Allah subhanahu wataala da irin su shaziliya da makamantar su qadiriya suna suna musun wasu daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala daga cikin sharrin jahamiya su ba su yarda ba a ce Allah subhanahu wataala yana magana haka suka ce ai haka ce Allah yana magana kamar an danganta shi da dan annabi Adam mutum yana magana Allah na magana suka ce wannan sifar ta magana sai ta maganar Allah suka ce ba bai subhanahu wataala maganar sa ba ta da iyaka to kaga kamar sun danganta da Allah kuma wannan aibata Allah ne ba ba ba tsare mutuncin bane ko kun fahimta idan aka ce wane mai yawan surutu ne da Allah yabo ne ko kuma zanni ne eh aibatawa ne ko kuma yabo yabo ne wani akwai shi da surutu kaga wannan ba yabo bane to shi Allah a sifa a aqida ta ahlus sunna yana magana a lokacin da yaga dama kuma akan abin da yaga dama kun bayyana to su sun kore sifar magana da Allah subhanahu wataala a ce Allah yana magana suna ganin wannan sifar bata kamata ba da Allah subhanahu wataala suka take kuma suka kore sifar sifar ji afwan suka kore sifar hannu suka ce ai sai za a ce Allah yana da hannu ba hannu ba ake nihi ai ana nihin kudura da Allah ce bal yadahu mabsutatan suka ce ai bal qudratuhu suka ce ba hannu bane kudura ce ta Allah amma kace Allah na da hannu suka ce wannan rashin ladabi ne kaga wannan musu ne da siffar da Allah ya siffarta kansa da shi shi Allah shi ne ce yana da hannu to kawai namu shi ne kai imanin da siff Allah na da hannu amma ya hannun Allah suke wannan baka sani ba sai ka bar mu Allah sanin kayansa kun fahimta da ire-iren sifofi akwai masu kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai da sun kore sifa ta ta istiwa'i suka ce Allah aka ce Ar-Rahmanu alal arshi istawa suka ce ai Ar-Rahmanu alal arshi istaula ya mamaye ba daidaita bane a'a mamaye wane yayi ai ko ina ma akwai sa ya mamaye al-arshi kuma ya mamaye duniyan ko ina akwai sa suka ce ai a ce Allah subhanahu wataala ya daidaita a wani huri kaga ai an samu matsala duk da shi Allah shine yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya daidaita akan al-arshi sai suka dinga ta'awilin sifofin Allah subhanahu wataala suna ganin kamar wannan sifar bata dace da da Allah subhanahu wataala ba mun bace karatu malai ce wa asa azzanna bima wasafa bihi nafsuhu wa safatuhu bihi rusuluhu suka muna zato ga Allah subhanahu wataala bisa abinda shi Allah ya siffanta kansa da shi kuma manzon suka siffanta shi da shi wanda wannan abun ya sha faruwa mu gane fa akwai aqidun da tun a zamanin manzon Allah akwai sallallahu alaihi wasallam yanzu misalin aqidar jahmiya ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ya bar ya rasu ya bar ya bar ya bar aqida ta ta khawarij karkashin jaham dan safwan wanda ai malamai suka ce shine mutumin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo aka zo da ganima ya raba ya ba wani ya ba wani ya ba wani sai ce wallahi wallahi annabin Allah baka yi adalci ba eh wanda zai iya buda baki ya ce manzon Allah bai yi adalci ba kasan duk duniya ba dan da mace ta haifa da zai daga ma kafa annabin Allah yayin murmushi yace masa in Allah da manzo ba su yi adalci ba wa zai yi adalci tambaya in Allah da manzansa bai adalci wa zai adalci sahabbai sun so su kai masa farmaki manzo Allah ce ko bar su amma nan daga ba sai manzo Allah ya ga sifa kaza da kaza da kaza ce nan daga ba za a samu irairas kuma sun fa an samu ash'ariya suka kore wasu sifofi na Allah subhanahu wataala wanda tun wancan zamanin fa ba wannan ba kusan yanzu kawai ta kilalanci ake yi ba karatun bake da kwai ana bibiya ne ana biya ne da wasu masail ma in ka dauko sai da kawai a bada tarihin sun wakana can filu madi filu madi ne abin ya rige ya wuce amma wanda suka yi karatu suna ga musamman wanda zai karanta irin ka karanta kana bukatar ka gano mazahib kinnan karanta akwai littafin da abdulkarim shahrastani ya rubuta almilal wan nihal duk wata aqida ta duniya tana ciki duk wata aqida ta duniya malam jabir duk wata firqa duk wata aqida da ka san duniya da uban da ya kawo ta sai da ya rubuta shi mal wani shine uba ɗan iska kaza sai da ya bayani to duk iskantin ne wala wannan zai zo yana tawilin sifofin Allah ce sa ai ba abin da ya kamata a maida ma hankali ko kamar kamar aqida ibnu dawud Allah ya ji kansa ya gafarta masa yayi kokari da ya rubuta ya rubuta haiya akwai aqida tsantsar tauhidi take تمسك بحبل الله واتبع الهدى يتي ولا تك بدعيا لعلك تفلح يتي ودن بكتاب الله والسنن التي أتت الرسول الله تنجو وتربه تنجي وقل ينزل الجبال في كل ليلة kace musu Allah yana san kowa ka agun basu yarda ba annabi ya ce Allah na san kowa suka ce a'a ba haka bane tace to ga ya musu ubangiji yana san kowa fi kulli lailatin tace amma bila kaifin taya Allah yake sauka ba mu sani ba bila kaifin yace ta'ala al-mushabbahu irin wa'annan karanta aqida sai ya saka fa'inci inda aka sama gaba amma duk wanda bai san wa'annan ba sai ga to shi malam ta wani kamar malam na buga karatu gehe ne bai san abin da ya faru ba a baya da an yi tsiya eh Allah ya yahi muna to malik ya cewa wa dhanna bi jahlihi sai yake zato da jahilcin sa anna zahira zalika dalalu wa kufrina tsammanin wannan fa zahirin wannan sifofin na Allah tabbatar da su kamar kafirci ne da kuma bata sai malam ce wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man man yadhunnu annahu la yatakallam shin ya kake zato ya zai kasance me kyautata zato ga Allah subhanahu wataala wanda yake tunanin cewa Allah baya magana irin su ash'ariya ash'ariya suka su agun su kawai magana ba irin ba magana bace a'a kawai kudura ce kudura ce shi yasa ma suke ganin qur'ani ai ai halitta ce ko kun fahimta akwai masu ganin wannan qur'ani fa halitta ce mun fahimta akwai wanda su sun dauka qur'ani kawai halitta ce to shine malike cewa man yadhunnu annahu la yatakallam wanda yake tsammani yake zaton cewa wai Allah baya magana to ya kawai su abin suke gani duka komiye ma tun lokacin da Allah ya rubu ya halitta sama lauhul mahfuz komi na cikin daga komi kudura ce ta kai yake tai haka ba magana ba komi daga ai an sifar Allah an sifata Allah da sifata mi na kasu ya ga ce maka wane wane ai bai magana jama'a da Allah an yabe shi ko an an munana masa wannan munanawa ne gare su an aibata shi da kuma ka danganta rishin magana ga Allah subhanahu wataala mun bai ci karatun ko malai ce wala ya amur kuma suka suna tunanin Allah baya umarni baya cewa ayi wala yanha kuma Allah baya hanawa wala yarda kuma Allah baya yarda da abu wala yaghdab kuma baya hushi shin wanda yake tunanin haka da Allah subhanahu wataala sai a ce wannan mutumin ne kirta zato ga Allah ne kaga bai kirta wa Allah subhanahu wataala zato ba duka an samu wani masu wannan akida cewa shi Allah baya umarni baya hanawa kawai al-insanu al-insanu mukhayyar dan adam kawai shi an bar shi ya zabi abin da yake so kawai afa al-insanu mujbar an tilasta masa kawai ko miye da kawai na da shi ba umarni bane ba hani bane malaka wa qad qala wa qad qala Allah wa qad qala ta'ala fi haqqi man shakka fi ta'alluq sam'ihi ba'd al-juz'iyati wa huwa as-sirru min qawlik min qawl min al-qawl malaka wa qad qala haqiqan Allah da kansa yana fada fi haqqi man shakka fi ta'alluq sam'ihi a cikin sha'ani wasu ke suka rataye game da jinsa bi ba'd al-juz'iyat cewa wani bangare ne ba komi bane Allah yake ji kamar akwai abin da ma Allah baya jin sa ba komi bane Allah yake jin sa suka ce wa huwa sirru min zalika alqawlu balace shine sirrin ai fadan wannan zance wa zalikum zannukum alladhi zalantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alkhasirin Allah ce wa zalika wa zalikum zannukum wannan shine tsammanin ku alladhi zanantum bi rabbikum wanda kuke zato da ubangijinku cewa Allah subhanahu wataala shi akwai ababen da suke abin yake ji na juz'iyat laysa kulliyat ba komai bane Allah yake ji bal yasma' al-ba'd yana jin wasashin ababe ne ko kun fahimta kamar ababen ba komai bane Allah yake ji yana jin sashin ababe ne sai Allah ce wannan iyazatan su da ubangijinsu ne sai Allah ce ardakum wannan abun ya sa ya halakar da ku ai ahlakakum ardamu na ahlakakum ya halakar da ku fa asbahtum min al-khasirin kuka waye gari cikin cikin hasararu ai duk wanda yake zaton cewa Allah yana jin wasu ababe ne baya jin wasu ababe ko yana ittila'in yana yana tsinka wasu ababe ne baya ganin wasu wannan ya halaka ko Allah ya kare mu ana yana tauyewa Allah subhanahu wataala sifa ta kamala yana akwai misalin kamar a iya fahimtar su a nan kamar Allah ya taliwa alal juz'iyat yanzu misalin icce itacen duniya ba shakka Allah ya san kowane icce icce adadin itace sai dai anan suna fahimtar cewa kamar abin da shahi kunnan itacen Allah ba bai san wa'annan ababen ba ana su zancen hasha lillah shi kuma Allah ce ma tasqitu min warqatin illa illa ya'lamuha ba wata ba wani kunnan ice da zai fado face shi Allah ya san da faduwar ta ba wani kunyar ice da zai ba icen ba kunya ta ice da za ta fado face shi Allah ya alamuha Allah ya san ta a ina ne wani karal ice ne mai danyi ne ko mai busasshe ne shi Allah ya san wannan abu amma sai suka danganta mu Allah cewa ya alamul juz'iyat wala ya alamul kulliyat Allah ya san sauran abin sashen ababe ne ba komai bane sani kamar itace misali itace da buga misali Allah ya san itace gaba daya amma abin da ya shahi dogon yaron nan yanzu dan kuya nawa ke gare shi to suka ce wannan la yattali alaiha Allah bai damu da kamar ba da shi ba amma ya sai wannan dogon yaro ne kaga wannan kamar tauyewa ne daga ilimin Allah subhanahu wataala wasi'a kursiyuhu as-samawati والارض haka ya fada ko wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard ilimin sa ya kewaye sammai da kasai ba wani abu da yake faruwa face bisa ilimin Allah subhanahu wataala yake yake yake zautuwa yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisuhu wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina duk a inda kuke duk abin da ke faruwa shi Allah ya sani ka san da wannan ko baka sani ba mala ce fa haula'i wa innan fa lamma zannu anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu katiran mimma ya'lamuna cewa Allah bai san da yawa daga cikin abun suke suka sani ba su kana hadha isa'atan li dhannihim wannan ya zama to muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah bai san komai ba kaga su su ne suka sani shi kuma Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wata rana ai annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da Khidir suna suna tafe sai wani tsuntsu ya sabko saman teku sai ya kwata daga wa'annan ruwan sai ya tashi sai Khidir yake cewa annabi Musa idan ka dauki kwatanta ilimin Allah subhanahu wataala ce kamar kamar wannan teku ne kamar wannan teku ne da tsuntsun nan ya hau ya dan kwabta ruwa ya tashi to ilimin Allah subhanahu wataala haka yake duk ilimin da aka baiwa duniya gaba daya kamar shan ruwan wannan tsutsu da ya tashi mun bai karatu da haka Allah shi ne mafi ilimi na gidan gaba to malaka cewa ay kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim wannan ba shakka malace munin zato ne wa Allah subhanahu wataala fa ardahum zalika dhann sai wannan zaton sai ya halakar da su wannan zaton sai ya halakar da su shi yasa su jira ganin kamar ko sun yi akwai abin da ma Allah bai san sun sun aikata shi ba sai su yi abin da sun ga dama wa haka za sha'nu kullu man jahada sifat kamalihi wa nu'ut jalalihi me yake wajen ku wa haza ko asalin kalmar wa haka za ba wa haza bane ku gyara wa haka za sha'nu kullu man jahada sifat jahada sifat kamalihi ce haka duk yake sha'anin lamarin duk wanda yayi musu da sifofin kamala na Allah subhanahu wataala wa nu'utu jalalihi da kuma siffar dokaka ta Allah subhanahu wataala wa wasafahu bima la yaliqa bima la yuliqu bihi kuma ya siffanta Allah da abinda bai cancanta a danganta sa da shi ba fa idan fa idza dhanna hadha annahu yudkhilu yudkhiluhu aljannata kana hadha ghururan wa khida'an min nafsihi وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن ظن بربه ما فإذا ظن هذا idan mai irin wannan tunanin yake zato yayi zaton annahu yudkhiluhu aljannata cewa fa Allah fa zai shigar da shi aljanna a gobe kiyama wanda yayi wannan ta'asar idan yana tunanin in aka je kiyama zai shiga aljanna to mala ce kana haza gururan ba shakka wannan kan ruduwa ce ya rudi ne wa khida'an min nafsi kuma yaudarar kansa yake yi wa taswilan ay min ash-shaytan kuma rada ne kusa rada taswilan min ash-rada ne daga shedan yana rada masa yana sa masa a kunne la la ihsan adh-dhann adh-dhann ay la ihsan adh-dhann bi rabbih wannan ba kyautar zuwa Allah subhanahu wataala bane abinda malaka so ya nuna mana adan cewa wanda yake sabon Allah subhanahu wataala kuma yake tunanin fa wai in aka je kiyama zai shiga aljanna to malace kawai wannan fa yana ruduwar kansa ne kuma wannan fa ya yaudari kansa kuma wannan nasiha ce daga shidan yake ma yake masa kusan akwai daga cikin mutane da yawa daga suke mutun gashi yana cin haram yana zina ga abubuwa na sabon Allah yana yi amma dai wata ramadana in yazo zai je yayi umara ya dawo aikin haji ya je ya aikin haji ya biya ma wani da wani su je su yi aikin haji gani yake kawai wannan abun kadai ya wadatar da shi ya shiga aljanna duk wancan ba komai bane kuma zai dawo daga aikin haji kuma a cikin wani inda ka dora to ba shakka wannan ruduwa ne ba shakka wannan ruduwa ne kuma har gobe akwai masu irin wannan wannan tunanin kaga mutun yana ta sabon Allah subhanahu wataala ya wawari kudin al'umma ya sace amma fa ana cewa ramadan 15 da watan ramadan ya je aikin haji kusan sai suna buga hujja da hadisin al-umratu fi ramadan ta'dilu al-hajj ta'dilu al-hajj yin umara a cikin watan ramadan kamar kai kamar kai aikin haji ne ko sai mutun ya je ya kama hotel sallan ma baya yi a harami sai cikin hotel kuma ana tura masa hotunan ɗan mata tana cewa wannan tana yi a samo lambata daga ta Saudiya fa yana dawowa kuma an ci gaba da inda aka dora kuma gani yake fa kawai suka mutu kawai su aljanna za su shiga a san wannan ko ba a ce maka ba ya yaudari kansa ya yaudari kansa jama'a mun fahimta wannan ya yaudari kansa Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mu malaka to fata'ammal hadha al-mawdi' wa ta'ammal shiddat al-hajati ilayhi ace to daga ka zurfa tunani a cikin wannan bigiri a wannan kurin kuma kai tunani ka tsananta bincike abin nan ka tsananta tunani akan bukatuwar mutane zuwa ga wannan abu sai ce wa kaifa yajma'u fi qalbi al-abd tayaqunuhu bi tayaqunuhu bi annahu mulaqillah wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu wa la yakhfa alayhi khafiyatun min amrihi wa annahu mawqufun bayna yadayhi wa mas'ulun an kulli an kulli ma 'amila wa huwa muqimun ala masakhitihi mudayyi'in ay mudayyi'un li awamirihi mu'tallin li huquqihi وهو مع هذا محسن الظن به وهذا وهل هذا إلا من من خدع النفس وغرور الأماني مالك وكيف يجمع في قلب العبد تيايا يا هنكلي زي دوكا لافiyayye kusan hankali kashi biyu ne fa akwai hankali lafiyayye akwai kuma wanda yake da datti da matsala a cikin hankalinsa shi yasa ai mai tare ce wal jununu fununun hauka fanni fanni ce wannan fasakare ne mahukaci ne wallahi amma yana karira ta sa manyan tuwa tufafi yana hawa babban mota amma sabe da hankali to malaji taya hankali inda ba irin na yan sholi bane ka san hankali yan sholi daban da na kowa to hankali ne in ba irin na yan sholi ba taya za a ce zai hadu a zuciyar bawa sai ya quluhu bi annahu mulaqillah cewa fa shi zai hadu da Allah mutumin da yake da yaƙini tabbaci a zuciyarsa ba shakka yadda al'amarin ya kasance sai ya haɗu da Allah gashi ga Allah kuma Allah zai tambaye sa wa anna Allah yasma'u kalamahu kuma Allah yana ji duk abin da yake furtawa wa yara makanahu kuma Allah yana ganin a duk inda yake wa ya'lamu sirrahu Allah ya san duk abin da ya boye a zuciya bai ma furta ba wa alaniyatahu da kuma abin da ya bayyanar wala yakhfa alaihi khafiyatu min amri ba abin da yake boyuwa daga cikin al'amuransa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wa annahu mawqufun bayna yadayhi kuma ya tabbatar cewa fa zai tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala, wa mas'ulun an kulli ma amila kuma za a tambaye shi akan dukkanin abin da ya aikata, wa huwa muqimun ala masahitihi alhali kuma ya miƙe ya dage akan abin da ke fusata Allah subhanahu wa ta'ala, mudayyi'un li awamirihi kuma yana tozarta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. mu'tallun li huquqina watan illata haƙoƙin Allah subhanahu wataala yana tozarta haƙin Allah wa ma hadha kuma duk da haka a ce muhsinun dhanna bihi a ce ya kyautata ma Allah zato malaci taya za a ce wannan ya hada zuciya guda biyu hukumba ce tambayar mutum ne zamanto yana tunanin zai hadu da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da yake aikatawa fa na alkhairi ko sharrin Allah yana ji kuma Allah yana ganin sa kuma Allah ya san abin da ya boye abin da ya bayyanar ma haka sannan kuma duk abin da yake yi ba abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wataala kuma zai tsayu gaban Allah Allah ya tambaye sa sannan kuma a ce kuma gashi yana bata wa Allah subhanahu wataala yana yin abin da ke bata wa Allah da rai kuma yana tozata umarnin Allah subhanahu wataala yana cin mutuncin haƙoƙin Allah subhanahu wataala kuma a ce wannan mutumin fa ya kyauta zato ga Allah subhanahu wataala ya za ya za yi al'amarin ya kasance haka jama'a mun fahimta to malike cewa hal hadha illa min khir'in nufus ba shakka wannan fa na daga cikin yaudarar kai yaudarori na rayuwa wa ghururul amani wa ghururul amani ay wa ghururil amani haka ne eh haka ne irabin zai je ko وهل هذا إلا من خدع النفوس سيدمت وغرور الأماني سبب ما أطف على المجرور مجرور وغرور الأماني دكما رؤوة تا غورة غورة wannan kawai guri ne na rayuwa ya rude sa har ya saki layi bai ma san ya saki layi ba malike cewa mai da kan wannan irshad wa qad qala abu umamata hakikan abu umama yana cewa بن سهل بن حنيف دان سهل دان حنيف دخلت انا وعروه بن الزبير yace ni da urwa dan zubair waye urwa dan az-zubair bin al-awwam ahadul ashr mubashshir ahadul mubashshirina bil janna ala aisha radiyallahu radiyallahu anha mun shiga gun aisha Allah ya kara mata yarda ai fa qalat sai take cewa ai kusan urwa dan da yake gawa da Aisha saboda Aisha Az-Zubair bin Awwam yana aure da Iya Abubakar Siddiq Asma haka ne mun bai ci karatu kaga da yake dawa da Aisha to ya shiga wajen Aisha Allah ya kara mata rida fakala take cewa law ra'aytu ma rasul law ra'aytu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce kun ga manzon Allah sallallahu fi mardil lahu a cikin wani rashin lafiya da manzon Allah yake fama da shi ke fama da shi wa kanat indi tis'ata dananir aw sab'a aw sab'ata tace aguna ya bani ajiyar dirham dinari bakwai ko kuma shidda shidda ko bakwai wannan shakkun rawi ko kuma ita kanta Aisha ta yi shakka rawun yayi shakka shidda ne ko bakwai ko kuma ya zama ita Aisha ce ta yi shakka shidda ne ko bakwai fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarce ni ana an ufarriqaha akan na raba wannan dinarin guda shidda ko bakwai qalat take cewa fa shaghalani waj'un nabiy sallallahu alaihi wasallam sai rashin lafiyar manzon Allah ya shagaltar da ni ya dauki hankali na hatta afahu Allah har zuwa lokacin da Allah ya bashi lafiya sun masala ne bayan ya warke sai annabin Allah ya tambaye ni anha akan abin da ya bani ajiya na dirhami faqala sai annabin Allah ya ce da ita ma fa'alti ni kika aikata da kudin da na baki ajiya akunti farrakti sittata dananira shin kin bayar da sadakan dinari shiddan da na baki ajiya fa qultati sai nace da manzon Allah la a'a manzon Allah wallahi laqad kana shaghalani waj'uka tace ya annabin Allah na rantsi da Allah ciyan ka ne ya dake hankali na rashin lafiyar ka ya hado ki hankali na qalat sai take cewa annabin Allah sai take cewa fada'a biha sai manzon ce ta shiki kawo min su فوضع فوضع فوضعها في كفه kaje ta dauko sai manzon Allah ya sanya wannan kudin a tafin hannayensa fa qala sai yace ma zannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi indahu yace mata ma zannu nabiyillah ya annabin Allah mi annabin Allah yake zato law ba iya law laqiya Allah da a ce ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala da kwanta waje na yi a rashin lafiya da na mutu kuma a waje na ina da wannan kudin akwai mabukata ban raba ba ya nake tsammanin za da Allah subhanahu wa ta'ala dirhami shidda ko kuma ita kaga wannan shi ne iyakar ihsanin zannu billah iyakar ihsani ya annabi wai ya manzon Allah yake tsammani yana da dirhami guda shidda akwai mabukata ba a basu ba kuma ya aje ta ya tuskace ta a gidansa har yanzu da Allah subhanahu wataala ni zai ce wa Allah gaban Allah subhanahu wataala ba hukunta bulake bane wa gaban za Allah kuma koda ya mutu ba dukiyarsa ba a cin gado ai ko dukiyar manzon Allah duk annabawan Allah ba a cin gado sai suka mutu dukiyar tana cikin baitul malin al'umma koda ya mutu ba za a sanya ne a baitul mal amma tunani yake yi wai ya za a shi zai ce wa Allah in ya haɗu da Allah a dirhami guda shidda akwai mabukata garin Madina shi bai bayar da su ba Aisha Allah ya ƙara mata yarda tace kana abi min aghnan nas baba na cikin mafiya wanda wadatan mutane yana cikin manyan manyan masu kuɗi kuma ba sai an faɗa mana ba ko wanda zai iya sayan bawa ya intar da shi mai kuɗi ne tace amma ko da Abubakar Siddiq ya zo mutuwa ba abin da ya bar mana gado din ya raba su cikin tafarkin Allah subhanahu wataala su ciyarwa suke yi ba su jin tsoron talauci suna ciyarwa ba su jin tsoron talauci sai sa ai Allah ya yabi su Abubakar Siddiq Allah ce wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an Allah ce wala shukura suna ciyar da abinci ala hubbihi ba ba su so ba suna son abun amma za su doka su tabayar za su baiwa miskini da yatim maraye da ma wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaki kuma su gaba suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillahi muna yi ne fa ne dan neman yardan Allah dan dai mu samu yardar Allah subhanahu wataala la nuridu minkum jazaa ba wa ba wa bihim mubaku dan kuma godiya ba ma muhimmi ku gode muna cikin wannan abun jama'a mun fahimci karatu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya ko sauran lokacin malai yake cewa to mu ida wannan fa ya lillah ma zannu ashabil kaba'ir wa eh wa fi lafdhin a cikin wani lafazi ma zannu muhammadin bi rabbih ni annabi muhammad yake tsammani game da ubangijinsa laula qiyallaha wa hadhihi inda da ya kuskura ya mutu ya bar duniya kuma akwai wannan kudin a wajensa bai ciyar ba sai me yake tsammani game da Allah subhanahu wataala kaga hannunmu mai sanda ko hannunka mai sanda alhaji kawai taimakawa bayan abinda kashe sa annabi yake ce masa habbansa yace ayyukum malu warfatihi ahabbu ilayhi min malihi wai cikin ku wane ne dukiyar magadansa tafi kawo yafi son ta game dukiyarsa wane ne yafi kaunar dukiyar magadansa masu cin gadansa bisa dukiyarsa sai suka ce manzo Allah ai ba wanda daga cikin mu face yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa sai manzo Allah ya cewa dukiyarka abinda ka cika taimaka wa bayin Allah da ita abinda ka bari kuma na magadanka ne abinda ka ci ka baiwa bayin Allah shikenan kawai an kare shine naka shine zaka tarar gobe kiyama abinda kuma ka bari to kawai wannan na magada ne to kuma mu yanzu wallahi garin nan na taba jiwa da shi shi ya mutu ya bar diya ne babu ko dala shi ya mutu ya bar diyansa babu ko dala wajen yake wani kuma ya manta fa shi da uban shi mutu ya bar mai ko dala ba daga da sagaci gare su kuma abinda za ka yi tunanin fa wa yake ba da kuɗin nan eh wa yake ba da su akwai wanda dubara take ba sa ba wanda ya tara kai ina dubara ke ba da kuɗi ko wallahi tallahi billahi alazim akwai mutanen da sai sun kowa wajen Allah da lagun bai rikewa ba amma kuma ya tara miliyuka na fita hankali saboda bai da dubara shi bai da ita a wanda kawai ganin damar Allah ya zo masa akwai wanda kuma in dubara ce ya fike lizabi da komi amma kuma abinda zai ci na wake ya gagare su to kuma wanda wanda ake wanda wanda ya baka shine yace ka basa shi yasa mun karanta a satinan tafsir da ya gabata cewa manzala sallan ya ya kwandare yana wa Usman dan Affan addu'a cewa yake Allahumma Usman bin Affan Allahumma inni qad raditu bihi ce ya Allah ga Usman dan Affan ya Allah ni annabin Allah annabinka na yarda da shi na aminta da shi ya Allah farda anhu Allah kai ma ke yarda da shi sahabin da ya rawaito hadisi ce annabi bai gushe ba yana wa Usman wannan addu'a sai da alfijir yake to kuma kai ka san addu'ar manzon Allah ba ba akan banza bace har annabi ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman zai yi wallahi sai ya mutu da imani duk abinda zai yi a rayuwa sai ya mutu da imani Allah ya sa mu taka da imani ku tsara gaba lokaci malati fayalillah ma zannu ashabil kaba'ir wa zalamata billahi idza laquhu wa mazalimul ibad indahum fayalillah ace ikon Allah kawai kace ikon Allah ma zannu ashabil kaba'ir wa zalama ya ma'abuta manya manyan zinubai masu sata masu zina da matan aure masu shirka da Allah masu yi rishi ma uwayensu biyayya masu giba masu annamimanci masu cin haram wazzalama da kuma azzalimai billahi da ya suke zato ga Allah subhanahu wataala idza laquhu suka hadu da Allah wa mazalimul ibad indahum kuma kayan suka zalunci bayin Allah na wajen su ya ci dukiyar wancan a hauda mutun kaga mutun ho an doke shi yana talaka bai da kodala amma kakin shekara biyar ta zo kaga kera gidan da zai kirawa ko wanda ya shekara 40 na kasuwanci bai gina shi kai akwai wannan torogation anan kuma albashi ne sananne ne wallahi mafiya yawan ma'aikatan gwamnatin mu da za a tsaya a ga maka kadir ayin duka nawa ake bashi asalin kadir ayin duka nawa ake bashi amma kai suke mutun ya shiga function public shekara ɗaya shekara biyu ta uku sai kai sai kawai malam ya gina wani makekin gida kamar daga sama aka ɗauko shi aka aza ga wata gegiyar mota kuma ya ce yanzu bai ma aure sai ja ya buzuwa ya ca a sai mutum ya gingata in mutum ya gingata sai ya ce sai ja Allah ya sauke Allah kake da rabu da wannan musiba dan musiba ce eh Allah ka ba mu masu imani masu addini sai ka rasa yadda aka yi kuma ga kuɗi kan zama na ana ta fata ka kuma duka albashin shi wa'in aka ƙirgin albashin shi na shekara arba'in nan gaba aka tattara guri guda a miƙa mai bai gina wannan gidan kuma wasu ne wayan su su wani su ne ke tare da annabi tsinin alƙiyama su ne ashabul yamin ka san wannan dai akwai sakarci na wani na wani da wani mai kuɗi ana zaune ana hira sai aka ɗauko zancen aljanna sai alhaji ya ce aljanna ta yin Allah da muna gaba sai ya ce alhaji wallahi ƙarya kake Allah shi baka kuɗi mu shiga aljanna tare ya ce kai Allah ba azzalimi bane Allah adalci yake yi ya ce lalle ku alhaji ko kana shiga sai mun shekara dubu hamsin cikin aljanna kakin ka zo ya ce dalili Abdurrahman bin Awwa manzon Allah ya ce masa yana tambaya ya ce an haɗu duk sahabbai cikin aljanna ya ce na ta jiran ka ya Abdurrahman baka zo ba sai tan bayan shekaru ka zo annabi ina ina kai ta ana ma hisabi to in za a yi wa Abdurrahman bin Auf hisabi wannan to ina ma zan nuka bi alhaji alladhi la yufariqu bainal halali wal haram Allah ya datar da mu to wayannan azzaliman ya suke tsammani su da Allah subhanahu wataala fa in kana yanfa'uhum qawluhum hassanna dhununana bika in suka ce eh mun kito da dogare ka ya Allah to wannan la yanfa'uhum malati baya amfanin su ai lam yu'azzab zalim wala fasik indai haka ne to babu wani azzalimi a duniya ko fasiki da Allah zai ma azaba falyasna al'abdu ma sha daka kowanne mutun ya aikata abin da ya ga dama wal yartakib kullu ma nahahu Allah an kuma kowa ya yaje yayi abin da Allah ya haranta wiwi tunda Allah ya haranta kowa shi dan kunna kaya tai wal yusin bannahu billahi kita zato ga Allah cewa kawai shi ya kita zato ga Allah in ya mutu Allah zai sashi aljanna fa innan nar la tamsahu la tamassuhu cewa huta ba ta shafar sa fa subhanallah malaci tsarki ya tabbata da Allah abun mamaki ma yablughul ghurur bil ab wannan wace irin dambala ce wannan wace irin sakarci ne wannan wace irin ruduwa ce ga bawa Allah subhanahu wataala ya kare mu dan ya kamata mu kwana sai wani sati mu dora in Allah subhanahu wataala yarda wannan duka jakkun nan ne jakkan na baya karatun yana gaba in Allah subhanahu wataala yarda abinda mun kafa da zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul da sunayen Allah alhayyu alqayyum buqatun muna alkhairi Allah ya biya muna wannan kasar ta mu Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ɗan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwanci ɗaliban ilimi Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani mata suke neman mazan aure Allah ka ba su maza na gari maza masu neman mata na gari na aure Allah ka ba su na gari mu'minatin muslimatin qanitatin ta'ibatin kuma ko da abidatin mufiatin Allah ya datar da mu da dace wasa subhanakallahumma bihamdika insha Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh